أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya yabo da jinjina ga ubangiji Allah madaukin sarki mai kowa mai komai wanda shine ke ba mu ikon haɗuwa wannan guri mai albarka domin a ribantan juna muna ci gaba da gabatar da daura na karatun littafin albalagatul mawdiha kamar yadda Allah ya ba mu iko muka faro sannan kuma akwai ɗan uwa liman bashir da ya zo daga abuja kamar yadda na faɗa ya samu hatsari to allah muke addu'a allah shi allah muke roƙo allah shi mishi arziki da lafiya kuma allah shi ba shi wata mota mafi albarka ko kuma allah kawo jirgin sama yauwa kaga kai tsaye sai ya hau jirgin sama ya zo nan kawai tunda ya ce mutum ta yi condemn to Allah ya sa zama shi kafara da ƙarin daraja mu ma Allah shi gafarta mana kurakuran mu gabaki da to za mu ci gaba da al-istifham wa adawatuhu al-istifham wa adawatuhu mun gama tamanni ko ba mu yi tamanni ba ok annahawi ko eh na'am to mun gama annahi ko to sai al-istifham ko to ga wani sabon darasi istifhami dai da muka sani dai tambaya okay afwan kafin mu ci gaba wannan ita ce littafin sharhin uqul sharhul uqudul juman uqudul juman kullun zinari ko kuma abin nan na zinari watan alfiya ne akan ilimin balaga na ilimin musulmi kun ga ta to muna fata ta ranar Allah da ita kuma za mu zo mu dasa insha Allah subhanahu wa ta'ala alfiya ce akan ilimin balaga ga ta hukudul juman ga sharhinta shi yayi alfiyan kuma shi yayi sharhinta da abin abin shi da kanshi ya kuma ya gajiya ya lamura kuma ya ayyuka ai alhamdulillah ai alhamdulillah alfiya ce na sayudi ga ta kan ilimin balaga uqudul juman da kuma sharhinta ana dan samunta wa in kana ya bude saman da saman da ƙasa ƙasan akan same ta amma kuma dai da tana ba ta kasance samuwa sosai ba gaskiya amma akan same ta eh a sai a fitar da ita gaskiya ne ana samu sai dai watan da yake makaranta ita ne sun yi karanci ba ko ina ne zaka samu na karanta da ita ba eh shi yasa to in Allah da muna fatan wata rana za mu kira daura kanta in Allah yarda mun ga idan Allah ba mu iko muka zo muka zauna ko kwana biyu muka yi baiti 300 ai alhamdulillah sosai kuwa shi yasa za mu dandan da ke ƙasa Allah ya sare mana Allah ya samu na yi asa a duniya da lahira malamai sun yi aiki al-istifham wa adawatuhu tambaya da kuma kalmomin da ake amfani da su wajen tambaya din interrogation and its particles. Mun gane ko? Allah sadi na ɗauko biran nan. To bari mu koma kan allo. Don mu bi waɗansu matsalola al-istifham wa adawatuhu to ga ka'idan mu lambar mu je ta ko al-qawaid madan yace ka'idoji al-istifhamu idan an ce al-istifham me ake nufi shine talabul talabul ilmi bi shay'in neman ilimin wani abu ban san sunanka ba sai in tambaye ka me sunanka kaga tambayar ne maka istifhami ne ko banda sanin sunanka to yanzu ina neman ilimi ne shine talabul ilmi bi shay'in kaman ka ce talabu ilmi shay'in talabu ilmi shay'in neman ilimin wani abu lam yakun ma'luma min qabl wanda da bai san- bai zanto sananne ba walahu adawatun kathira yana da kalmomi da ake amfani da su masu yawa min ha daga cikin su alhamzatu wa hal akwai alhamza da hal ka misali a anta fa'alta hadha bi alihatina a hadha alladhi yadhkuru alihatakum mun gwancin nan ko kaman ko mene a antum ashaddu khalqan an amis sama'u bana نعم أأمنتم من في السماء فهل أنتم منتهون هل أتاك حديث الغاشية هل أتى على الإنسان حين من الدهر دقاسنا أمثلة لاستفهامكم to malam ya ce suka ci gaba da cewa ka'ida ta 44 yutalabu bil istifhami ahadu amrayni duk sanda kaga mutum yayi tambaya to dole ne zai yi tambaya ne akan dayan abubuwa guda biyu manufan sanar tambayin za ka ɗaya abubuwa guda biyu ne na farko a tasawur shi ne surinto wani abu wa huwa idrakul mufradi shi ne riskan abu ɗaya ma'ana fahimtar abu ɗaya fahimtar abu ɗaya za mu gani in Allah yadda wa fi hadhihi hal a wannan halin ta'atil hamzatu matluwan bil mas'uli anhu alhamzan za ta zo tana haɗe da tana bin abin da ake tambaya a kansa wa yuzkaru lahu mu'a- fil galibi mu'adilun ba da am galibi za ga an ba- an bato a suna wanda yake yayi daidai da mu'adil yayi daidai da wannan sunan almas'ul an hojin tambaya misali a anta a antal musafiru amma fuka ga wani misali da sun kama na a antal musafiru am akhuka shin kai ne matafiyin koko dan uwanka ne yanzu kun ga nan alhamza na ita ce hamzatu hamzatul istifham gata ko a antal musafiru shin kai ne matafiyin am akhuka ko ko dan uwanka to a nan wannan halin idan aka tambaya da an da a ga ta hamza din to galibi abinda zai zo gaba ko kuma galibi ita hamzan tatlu almas'ul anhu abinda ake tambaya kai ai ana tambaya ne a kanka shin kai ne matafiyin ko kowa ne to antanin shine zai zama almas'ul anhu almas'ul anhu mun fahimci nan ko to ana tambaya ana tambaya ne akan ka ko shin kai ne martan matafiyin wanda zai tafiyan ko ko dan uwanka to mu duba da kyau shin akuka nan kamar yadda ake tambaya akan ka still ana tambaya kan wani ne masha Allah ka ce kenan wa- wani suna ne yayi daidai da almas'ul anhu ko kuma akuka ya yi daidai da almas'ul anhu ne ko ko almusafir ya yi daidai ya fi daidai da wannan ciki almas'ul anhu ko yawwa domin kun ga za a iya juya tambaya a ce a hukan musafiru am anta za a iya juya haka ko amma ba zai a ce a mu- a- a al musafiru anta am akhuka kaga wannan ba zai yi sai dai sai dai ya zanto tunda ana shi mas'ul anhu anan shine za a zo da shi gaban alhamza din a antal musafiru am akhuka to akhuka anan shine mu- al al muadil al mu'adil saboda ya yi daidai da wannan daidai yake da wannan lafadinsu da ko wajen tunda kamar yadda an ta yake mas'ul anhu shi ma aku ka mas'ul anhu ne yu'adiluhu ayu mathiluhu mun mun gane wannan ko masha Allah to daga nan kuma sai okay so suka ci gaba da ce mana التصور وهو إدراك المفرد كو وفي هذه الحال أكايد مو تأتي الهمزة أو أن حالي ذاك الهمزة تازو متلوة بالمسؤول عنه تنا بين أبن داكي تنبيا كي ويذكر له في الغالب غالب كما ذا أمبتو معادل بعد أم ذاك معادل أغبان أم تو kuma gane wani sirri nan an yi tambaya ne da hal koko koko a to ku duba da kyau yanzu duk inda za a kawo mu'adil a gaban idan aka tambaya da alhamza ta istifhami inda za a kawo mu'adil am za a kawo ba za a kawo au ba kun gane ga hujjoji na cikin alkur'ani a amintum man fis sama'i a wannan ba wannan ba suratul naziati a antum ashaddu khalqan sai aka ce amis sama'u an ce ne awis sama'u au kaga an ce ne am am ko amma kawo ko to mu mu rike wannan sirrin inda za a yi tambaya da alhamza inda za a kawo mu'adil to am ita ce akan zo da ita bainal mas'ul anhu da mu'adilahu mu'adilahu ka gani a antum a alamu sai aka ce amillah ba ce awilla ba mun gano wannan sirrin ko yau ba za ka kawo au anan ba ba za ka kawo au ba saboda za ka kawo mu'adil a gaba a antum anzaltumuhu min almuzli am nahnu almunzilun a antum ash- a- ansha'tum shajarataha am nahnu almunshi'un jazakumullahu khairan ya fita Allah ya samu dace to da ya ce a tasawur ana ne akan yi amfani da alhamza ne domin suranto abin da ake so a yi tambaya a kai shine ho idrakul mufrad shine riskan abu ɗaya yanzu na anan a antal musafiru am akuka shin kai ne matafiyin ko ko dan uwanka yanzu ana tambaya ne akan abu ɗaya ko ko akan abubuwan guda biyu duka da kai da akuka ke tambaya kai ko kuwa ana tambayan ɗaya ne daga cikinku ana tambaya ne akan ɗaya daga cikinku akan ɗaya daga cikinku shine idrakul mufrad mun gane ko yanzu misali inda zan tambaye ka a antal musafiru am akhuka yanzu idan ka tashi wani amsa zaka faɗo anta ne da akuka duka guda biyu za ka mene za ka ayyanantar da mutum ɗaya ko to shine ita alhamza nan an yi amfani an yi tambaya ne da ita ne lita'ayinil ko kuma lima'arifatil mufrad lima'arifatil mufrad ko lita'ayinil mufrad kun gani to din da aka yi amfani da alhamza li ta'yini mufrad shi ake ce mishi at-tasawwur domin zaka suranto mutum da ne a cikin zuciyarka sai ka bada amsa da shi ba duka mutanen goyi guda biyu ba mun gane wannan ko masha Allah a antal musafiru amma kuka kaga idan ka tashi sai ka ce ana yanzu kaga ka ayyanantar da menene a faɗa mutum daya madalla mutum daya shi sa aka ce mana تسا- التصور وهو إدراك المفرد وفي هذه الحال حال تأتي الهمزة متلوة بالمسؤول عنه أو أن حال الهمزة ذات زوني تنا بين دكتلا يتلوكو يو تنا بين أبن دعك تنبيع كي ويذكر له في الغالب معادل بعد أم galibi kuma idan kaga an yi tambaya an yi istifhami da a da alhamza za a kawo mu'adil to a gaban am ake zuwa da shi ba za ka zo da au ba kuskure ne ka zo da au ba ba ba ba a yin haka gaskiya Allah ka samu dace na'am kun fahimci wannan ko to kun ga yanzu idan mai tambaya ya maka tambaya ai zai dakata ne antil musafiru am an al- am akhuka zai dakata ne ya tsaya ya saurare ka yanzu kai ne zaka ayyanantar mushi da mutum daya wanda ake tambaya a kai ko kuma wanda ake shine zai tambaya a kai din to mu duba anan mu gani shi mai tam- mai tambaya anan yana da ilimi akan cewa mene ya san wani zai tafiya amma yanzu yana neman ka ayi a ayyanar yana yana neman idrakul mufrad yanzu yana son ya fahimci wane ne zai yi tam- zai tafiya kun ban wannan ko to nan ba ma'rifatun nisba bane anan wannan shi da ta'yilul mufrad ne kawai domin za mu zo wajen nisba din to a kun ga anan wannan shine bisa ga karatun da muka yi shine musnad musnad ilaihi al musafir shine musnad mun ban wannan ko na eh muhkam muhkam alaihi da mahkum bihi eh mun ban wannan ko Allah ka samu dace a mushtarin anta am bai'un shi mai siyayya yanzu nan ya san akwai wanda zai yi tambaya zai yi mene a ya san akwai wanda ya san lalle ka zo dai kasuwa ne dai ka zo ciniki ne to bai sani ba shin kai mai sayayya ne ko ko mai siyarwa ne to shine ya taraddadu baina hadaini shi'ani baina al-ishtira wal mene wal wal wal bai' to shine yake son ya ya suke tumita a yini a anta mun- a anta mushtarin am ba'i ka ganin sai kai ta ayini ko masha Allah ash-sha'ir kun gani a antal musafiru kun gani al-mas'ul anan fa shine ko mubtada ko mubtada ko mubtada ne al-musafir sai zanto khabar kenan to a anta mushtari a mushtarin anta an ba'e nan an zo da alhamza a nan domin litalabin ta'ayin ko limarifatul mufrad a tasawur kenan ko masha Allah a mushtarin anta an ba'e shin kai mai ciniki ne ko ko mai siye- mai- mai- mai- mai- mai- mai siya ne ko ko mai siyarwa to kun gani dol- dole nan kai yanzu idan ka tashi idan kai mai siye ne sai ka ce mene mushtarin kaga ayyanta shay'an wahidan ko kuma ayyanta mufradan to shi yasa akan ce ita alhamza akan zo da ita ne litasawwur ay li idrakil mufrad ashairan zarata amka amhan okay ko to kafin nan a mushtarin anta mushtarin nan shine musnad ilaihi ko an afwan shine musnad anta sai zan sai zan musnad ilahi domin ai khabar ne muqaddam anta shine mubtada yawwa ki takadirin sa a anta mushtarin an ba'i a sha'irin zarata am kamhan alkama ka shuka koko sha'ir ka shuka koko alkama nan da ya san wani ya- ya san kayi shuka to amma ya taraddadu baina ma zara'ata hal zara'ata hadha aw dhaka to shi yasa sai ya tambaya da alhamza li ta'yinil mufrad li tasawwur yani ta'yinil mufrad da sai ka ai zaka ayyana idan yi maka tambaya zai saurara ka ayyananta mishi da abu guda ɗaya ne tal kawai kun ga sha'irin zai zama maf'ul bihi ne muqaddam shine mahku musnad zara'ata ta'un din nan lamirin shine musnad ilayhi a rakibin jita mashiyan shin ka zo ne a haye a haye ka zo koko a ƙasa rakiban shine almas'ul anhu a cikin dai dukkan je jumlo- jumlolinmu anta almusafiru anta anta a na biyu zara'ata lamirin ta din nan ji'ita lamirin ta din nan al'ummalu su ne a nan za su zama almas'ul anhu kuma su ne mahakum alaihi ko ko musnad ilaihi so ita am anan kuma tunda an yi am ta zo ne gaban hamzatu tasawwur ko am anan ana ce mata am almuttasila المتصلة أم المتصلة أم المتصلة mun gane shi ko yan uwa to sannan ga bangare nan daga cikin bangarora guda uku ga bangare na biyu nan ayasda'u dhahabu shin zinare yana yin afwan mu koma baya ka'idanmu at-tasdiqu yana ɗaya daga cikin abin da akan nema ta hanyar harafin alhamza na istifhami at-tasdiqu gaskatawa ana son ko dai ka ce eh ko- ko kuma ka ce a'a ko dai ka ce eh ko kuma ka ce mene a'a muna ganewa ko shine tasdiku gaskatawa wa huwa idrakun nisba shine fahimtar ko kuma gano annisbat wane ne aka jingina mai hukunci shin an jingina hukunci gare ka ne ko ko a'a ba kai ba wa fi hadhihi hal a wannan halin yamtani dhikrul muadil ba za a kawo muadil ba a nan gurin in dai ma'rifatun nisba ne waye aka danganta ma aiki a wancan na farko da tasawur an san wa an san kayi aiki ko an yi aiki to amma ana tare da dini tsakankanin abin da ka aikata ko kaza ne ko kaza ne amma a nan gurin kuma kayi ne ko baka yi ba kun gane shine ma'rifatun nisba idrakun nisba wa fi hadha al-hal wa fi hadhihi al-hal a wannan halin yamtani'u dhikrul mu'adil an bato mu'adil din a ba- a gaban am ba a kawo shi watan ba a kawo mu'adil din a gaban am bari mu koma ji- kashin jumlar mu na biyu mun gama da na farko a yasda'u dhahabu wai shin karfe yana yin tsatsa sada'a shine yayi tsatsa shin karfe na yin tsatsa a yasirul gamamu shin girgijin na tafiya ka gani nan asa'il huna ya taraddad baina nisbatil fi'li ilayka aw ila al-gamam ataf'alu hadha aw la taf'al a yasda'u zahabu shin karfe na yin tsatsa a yasirul gamamu shin girgije na tafiya a tataharrakul ardu shin ƙasa tana tafiya tana motsi to nan kun ga amsa me za a ce in e ne sai a ce mene na'am idan a'a ne fa sai a ce mene la kenan kaga asail huna ya taraddad baina thubutin nisba wa nafiha wato nisbatul fili ila ila ila mas'ul anhu ko kuma ya taraddadu ila nisbatul fi'il ilaika ko kuma a'a wato ma'ana yana tabbatar da shi ne ko dai a tabbatar ne ko a kore a yasda'ul zahabu na'am yasda to nan in ka tashi ba da amsa in yi ne sai ka ce mene na'am kawai idan a'a ne fa sai ka ce mene la to nan alhamza an zo da ita ne ma sababu ma ma ma ma maqsud bi mal ma mal murad bil istibham bil hamza huna sai ka ce لتعريف النسبة لمعرفة النسبة لمعرفة النسبة أيصدأ الذهب أيصدأ الذهب ومعنى ما معنى النسبة دين النسبة دين أنا شيني أنا سن أغاني yanayin tsatsa ko bai yi in e ne yanayin tsatsa to kaga an danganta a aikin zuwa ga yin tsatsa zuwa ga mene azhar shine nisbatin dangantawa mun fahimci wannan ko dangantawa shine nisbatin to saboda haka anan ita alhamza anan an zo da ita ne lima arifatin nisba to idan an zo da ita am lima'arifatin nisba ba a kawo mu'adil ba a kawo mene mu'adil ku lura da kyau ba a kawo mu'adil in dai an zo da ita ne don a fahimci shin za a danganta aiki ga kaza ko ko ba za a za a kore ne ba a kawo mene ba a kawo mu'adil amma shi ko nan an zo da amne mene lima'arifatul mufrad ko domin a san abu tilo guda ɗaya wanda ke shine hukunci ke tare da shi amma a nan fa an zo da ita ne lima'arifatul nisba shin za a iya danganta aiki ga abu ko ko ba za a danganta ba nan ana son a sani wane ne zai aikin kun gane to to ita ma'rifatin nisba din shi ake ce mishi a tasdiq at tasdiq shi ake ce mishi at tasdiq mun fahimci nan ko masha Allah to can kuma karke sai ce mana a to akwai namba ta daya gashi nan kun ga namban in ja'at am ba'da hamzatu tasawwur idan am ta zo a gaban hamzatu tasawwur gashi ta a ƙasa footnote takunu muttasila kenan in an zo da am a alhamza kai afwan oh no afwan am din am in an zo da ita a gaban alhamzan take nuna tasawur ba tasdik ba tasawur ma'rifatul mufrad to anan am din ana ce mata muttasila wa in ja'at ba'da hamzatul tasdik in ko ta zo gaban hamzatul tasdik aw hal ko a gaban hal quddirat munqati'a sai a- sai a kaddara ta ita munqati'a ce munqata'a wa takunu bi ma'ana bal za ta zanto da ma'anan bal ne kamar yadda aka ce a أيصدأ الذهب أم لا أيصدأ الذهب أم لا to kaga ai anan an yi amfani da alhamzan don menene limarifatin nisba ne koko litasawwur kaga lifarin limarifatin nisba ne ko to am sai ta zama bal bal shine mun karanta ba kuma ta ba a cikin littafin nan na na marifatul waqf wal ibtida ya nuna mana am ta kan zo da ma'anan bal to shine shine ga gurin nan to ga misalin mu nan ga ka'idan mu nan ta karke ta 54 a biyar yace yutlabu bihal akan yi amfani da hal ne a nemi at-tasdiq at-tasdiq shine ma'rifatul mene na'am at-tasdiq ma'rifatul nisba ko laysa gairu ita ba amfani da ita lita'yin al-mufrad ba amfani da ita lita'yin al-mufrad wa yamtani'u ma'aha dhikrul mu'adil idan an kawo hal ne an yi amfani da ita litarifin litasdik ko litarifin limarifatin nisba to ba a kawo mu'adil ita ba a kawo mu'adil kenan idan ka yi ba daidai ba ne to ke to ku yi haƙuri ba mu gama karanta misalanmu ba shi ko misalanmu na ba ɓangaren ba a yasirul gamamu nan abin da ake tambaya kai shine jingina aiki zuwa ga girgije yana yi koko yana aikin ko bai yi shine nisbatul fi'l a tataharrakul ard kasa tana mummotsawa tana jujjuyawa a tana mummotsawa koko ba ta motsi sai kuma kashi na uku hal ya'kil haywan shin dabba na yin motsi yana yana yana yana yin hankali to kaga nan an zo da hal li tarihi maza litarifin nisba ne shin dabba na hankali wani abokina yana gaya ma waɗansu yara muna yana ma waɗansu yara karatu wa'azi da sauransu haka ce kun san waɗanda suke shiru haka sai ce su bari kada su zama dabbobi mana ce kai ma tsaya tukuna me yasa ake ce ma dabba dabba sai kowa ya taɓa ɗan ya tara sashen shi ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza wance ce kaza ne ce kaza sai ya ce to ku duba da kyau kai yanzu in ka zo tsallaka titi ya zaka yi za ka kalli dama ko ka ce eh za ka kalli hagu ko ka ce eh ya ce to dabba inda zo za inda zo za ta tsallaka titi ya za ta yi aga ita ba ruwanta da ta tsaya wata kalli dama ko hagu ko za ta fada ne to ya ce abin da ya sa ke ce mata dabba dabba kenan mene kai kana da kwakwalwar da za ka hanka kana da kwakwalwa mai hankali idan ka zo za ka afka za ka yi tunanin a to ai kila wani abu zai zo ta dama ko ta goye cutar da kai shi yasa sai ka tsaya sai ka dudduba amma ita fa ba ta da hankalin inda zo ko za ta kutsa ne kafin ta mun banci wannan ko to hal yuhissun nabatu shin dabbobi suna jin suna jin suna ji amma ihsas nan na filin ne filin filin a jiki kamar yadda za a soke ka da allura ka ji kamar yadda a samun kankara za ka yi reactin ka ji to shin tsirrai suna ji hal yalmul jamaru shin sandararren abu na yin tsawo kun gani kun ga an zo ji'a mal maqsudu bi bi bi bi bi bi listifham bi hal huna shine lima'rifatin nisba ji'a bi hal huna lima'rifati annisba mun banci karatun ko yana da sauki sai dai kawai ne zaka sa ido da kyau da kyau to ba amma bari mu gani idan idan muka ce a Umar madrubun am salih bari magani ga hamzatul istifham nan ko to nan ita an zo da ita ne litasdiq ko ko litasawwur na'am litasawwur ko shine mene shine li ma'rifatul mufrad ko eh litayin litayin mufrad dide shi jamil jiddan to kaga nan am za ta zama wace iri muttasila ko kuma munkata muttasila shikenan idan aka ce ko a ta'akulu naharan amma sa'an to ita ita alhamza nan nan hamzat istifham mal muradu bistimaliha huna litarif al mufrad ne ko ko nisba jamil jidda to me yasa ta zama litarif al nisba ana misali na biyu aw limarifat tasdiq ne okay to haka ne eh limarifat tasdiq ko ko nisba e didde shi ne dai didde shi ne dai to me yasa ta zama limarifatin la nisba ko kuma litasdik yawwa shi an ce a yi tasiri shi an yi shi ma'arifatin nisba ne to kaga ba ma ma'adar din ba ai an ce za ka ci abinci da ranar ne ko ko dare kuma ka lokaci an ce a umar umar aka fara kaga shi wancan ba a jingina shi zuwa wani ba amma ai wannan an jingina ci ga yini wannan jinginawan shi yasa sai ya zama tasiri
mun ji naka thumma man man yuhawil na'am eh eh haka yake dai ai duka za a iya kawo ko duk ko wajen ku duba ka'ida ta ta arba'in da ta gaba za a iya kawo mu'adil shi ma ai. ai ba ba sun ce ne gaba ki ɗaya ba za ka ba ko a ka'idan mu da ta ce at-tasdiq wa huwa idrakul mufrad wa fi hadhihi al-hal yamtani'u dhikr al-mu'adil sai aka sai ya ce sai a kasa kuma yace mene إن جاءت أم بعد همزة التوصيل إيه.
تكون متصلة wa in جاءت بعد همزة التصريف أو هل قدرت to kaga dai za dai a iya zuwa da ita يا ماذا معنى كلمة za ku duba a sama sun ce ba za a iya zuwa da ita ba ko amma nan in ce in ja'at an ba'ada hamzatu tasawwur takunu muttasila wa in ja'at ba'ada hamzatu tasdiq to ashe kenan za ta iya zuwa sai dai an hana ne to bambanci kamar yadda ka fara bayani shi anan a umaru madrubun amsale ko kuma a umarul madrubu amsale shin umar ne aka buga ko ko sale a na farko an san an an san an yi duka ko ba yi ba an san an yi duka amma ba ana taraddudi ne baina maza to a ta'akulu naharan an masa'an nan an san an ci abinci an san ka ci abinci ko ba sani ba na'am
يا أنسى كلا شعب تشوشين دلالة إنك تشوفه a ku- zaka ci ba zaka ci ne ba ba kana ci ba ku dubi su yakan a'a saurara a ta'akulu naharan shin da rana zaka ci abincin am masa'an ko da yamma amma kai da ba kamala an riga an san kana cin abincin amma ba a san yaushe ne kake ci ba ai ba a tambayan yanzu kana cin abinci ko baka ci ba shi ake tambaya ba yanzu shin ana tambaya ne akan nisban aikin ko ko a'a nisban aiki yawa to shine tabbas an san zaka ci abincin amma ba a san to to bari mu sha ba- ba- bari mu fita da fitowa da wani abu a kalta naharan an masa'an bari mu fito da shi a haka kowa zai fi ganewa eh a bayanin da kuka bar haka ne kun gane a an a a- a- a kalta naharan an masa'an nan an san mene nan alhamza din ji ali halit tasdiq ne ko ko litasawwur litasdik domin an san ka mene an san ka ai ka ci abincin to amma yanzu ana neman ka ayyanantar da yaushe ne eh sosai kuwa so kun gani litasdik kenan wannan Wan- wannan kuma li litasawwur eh insha Allah ta'ala lalle an gane in Allah ya yarda to ga na'am subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk